أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 28 ga watan safar watan biyu kenan hijira 1447 daidai da 22 ga watan 8 watan august miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufon dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar yau insha Allah za mu tashi a suratun nuh daga farkon sura zuwa abunda Allah madaukakin sarki ya so Allah ya taimake mu ya ba mu ikon faɗin daidai ya kare mu daga fadawa a cikin kurakurai da abubuwan da ba daidai ba suratun nuhu ta ce Sura na 71 a cikin jeren giyan surorin Alƙur'ani mai girma idan ka ɗauko daga Suratul Fatiha ce zuwa Suratul Nuh. Sura ce da yake makiya ce, mana an saukar da suran ne kafin manzo ya hijira daga Makka zuwa Madina. Tana da ayoyi 28 tana da kalmomi 227 tana da harafi 929 wadda ita ce juz'i na kusan ƙarshe juz'i na 29 daga nan kuma za mu shiga juz'i na 30 daidai in Allah maɗaukin sarki ya so sai zamanto daga nan za mu je shiga izo na hamsin da takwas kenan sai abin da ya sauro ruga taimakon Allah ya nuna muna mun zo ƙarshen su Allah ya muna jagora farkon surar Allah subhanahu wataala ya fara da adatut tawkid Allah ce inna arsalna nuhan lalle mu ne muka aiko da annabi nuhu ila ƙaumihi zuwa ga mutanensa an anzir ƙaumaka cewa ka yi wa mutanenka gargaɗi mun yi bayani akan inzari ko ilamun ma'a takhawifin fi waqatin yattasi'u lil ihtiras shine fadakarwar da akwai tsotarwa a ciki da kuma lokacin da za a baka dan ka gyara Allah ya ce ta mu aiko annabi Nuhu yayin mutanansa wa'azi min qabli an ya'tiyahum adhabun alim kafin azaba mai radadi ta zo musu alim lawazin fa'il bi ma'ana muf'il muf'il ay mu'lim azaba mai radadi yadda tarihi yake kafin zuwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam akwai annabawan da suka gabace shi annabi adam tsakanin shi da annabi nuhu karni goma ne shekara dubu ɗaya yake tsakaninsu annabi idris annabi shi duka wannan sun yi rayuwa kafin zuwa annabi nuhu sai dai abinda an bambanci risala ta annabi idris da ta annabi shi ta bambanta da risala ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi annabi idris an aiko shi ne zuwa ga mutanensa don ya tunatar da su Allah ya ƙarfafa musu ya musu bishara amma mutanen da aka aiko annabi Idris zuwa gare su suna kan milla suna kan fitra kamar yadda haka annabi shi Allah ga muna cikin alkur'ani ya ce kanan nasu ummatan wahida wa ba'athallahu an-nabiyyin da mutane tun daga nuhu har zuwa annabi nuhu duk suna kan tauhidi ne a aiko manzo shi yayi kira zuwa ga tauhidin Allah manzon farko shine annabi nuhu shi yazo ya fara kira zuwa ga adawo ga bautan Allah shi kadai bayan mutane sun saki tauhidi sun kama shirka su kuma mutanen annabi nuhu kamar yadda malaman tarihi suka bayar waye a aukar da su cikin wannan tarko na shirka shine shedan kun san daga cikin sharrin shedan fa yakan yi sura ta dan adam sai ya zo muku da wasu abubuwa ku zata mutum kirki ne kun ba mutumin kirki bane za ku zauna da shi ku yi fira amma ba mutum ne kuke hira da shi ba shedani ne ya doki kamata mutane ya zo muku kamar yadda muka ba da tarihi a lokacin da aka yi gazawatu badar yaƙin badar ba na manta ba ko gazawatu uhud duka shedan ya zo ya ba kafirai shawara da sura irin wanda ya zo musu da ita to haka ya zo ma mutanen annabi nuhu alaihi salam akwai wani mutum ana ce da shi wood shi wood din nan mutumin kirki ne mutum ne mai alkhairi mutum ne mai kyauta yana da ɗaya ƙoƙa da yagusa da nasara su ma suka yi gadon babansa wajen kasancewa mutanen kirki siyar rasu tahiya ta yi tahiya sai shedin ya ɗauko laka ya kwaba ko ya ɗauko wani abu ya zana sai ce a aiwon ga shi ne wani aikowa na mutumin kirki ne iyaye suna yaba shi suna girmama shi tahiya ta yi tahiya jikoki suka zo da ƙarshe dai shaidan ya suranta musu shi sai ya zamanto ha an kai ana bautawa wannan mutumin kirki jahilci ya kai jahilci kenan sai ɗiyan su ma bayan sun mutu sai shaidan ya suranta su da sururi wanda har ya kai ana bauta musu da kun ji yadda abubuwansu annabi nuhu Allah ya aiko shi cewa ya gargadi mutanensa ba a bautar wani Allah kowaye shi Allah subhanahu wataala shi kada yake bautawa in kuka ɗauki misali a wannan zamani ai akwai wasu malamai da a da ana ganin girmansu amma girman nasu ya wuce bakin bai wuce masallaci ba iyaka masallaci ne ake ganin su malamai ana kuma girmama su iyana yanzu tahiya ta yi tahiya sai zamanto ana musu maulidi nasu tahiya ta yi tahiya sai zama ana manna hotunansu har ta kai yanzu in za a yi maulidi alaman maulidi ne za a yi to hotunansu za ka an mammanna ko'ina yanzu tahiya ta yi tahiya sai ka ga akwai wa'inda ba su iya zama a jikinsu babu hoton wa'innan malamai. To, ba don Allah ya albarkaci al'ummar manzon Allah da masu da'awa ko'ina ba, da jahilcin mutane ya kai a yanzu a ce sun fara bautar wa'innan hotuna, duk da yake wasu suna yi a fakaice. To, kun ga shekara hamsin masu zuwa, in ba sa'a ba sai kaga inyasiya gausiya ba wanda za su bauta ma sai in yaji ba su yadda da wani Allah ba sai shi ma'ana baka yi sa kai ka kai ga Allah ba sai dai ka rike in yaji ya kai ka ga Allah ai tun yanzu ma wasu suna faɗa to haka ne da haka al'amarin mutanen Nuhu ya fara yau kuma waɗanda suke da aƙida ta shehi dole za ka kwatanta musu sai su ga kai kana adawa ne da shehi kawai ka kula masu wannan aƙida sadda ka zo kana kwatanta musu abin nan ba daidai ba ne su maimakon su fahimce ka sai su ga kai ɗan ƙiyayya shehi ne na haka a bar ma sauraron ka kaga ɓanna ta yi ɓanna gida to ana cikin wannan hali sai Allah ya aiko da annabi no akwai aiki ko babu aiki yanzu mabiya gausi mabiya shehi sai a ce za ka yi musu wa'azi su daina bautar wannan da suka riƙe su komo bautar Allah bauta ta haƙiƙa aiki bai sami ka ba. To tun ta yaba ta yi nisa ba kenan ba. To su wa'innan in sun mutu suka bar ɗiyansu ɗiyansu suka yi gado su ɗiyan an haife su cikin abin da sun taso cikinsu ya za ka karba su da shi. Ta haka abubuwan suke farawa. Allah ya kuda annabi Nuhu ya ce gargaɗi mutanensa. inna arsalna nuhan lalle mu muka aiko da annabi nuh kaga Allah ya ce mu ne nan Allah ya girmama kansa ba wai ana nuna allola da yawa bane Allah shi kadai ne ya aiko da annabi nuh ila qaumihi zuwa ga mutanansa alqaumu anan malamai suka ce to shi nuhu an aiko shi ne zuwa ga mata ko kuma mata da maza dan kalmar qaum tana zuwa ta bada ma'anar mata da maza kuma tana zuwa ta ba da ma'anar maza kaɗai amma dai zuwa cikin alkur'ani la yaskhar qaumun min qaumin asa in yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa sai zama qaum mazaje almuhim an aiko annabi nuhu ne zuwa ga mutane gabaki daya na zamanin shi an fahimci Hausa an khassase maza da ambato ne a nan saboda falmar'atu ala dini ba'aliha mace tana kan addinin mijinta ne shi yasa a addinin mu baya halasta a ba kahiri auren musulma saboda za ta tashi akan addini sani kuma duk yadda ka ga mace ta kai da rashin yadda da rashin gane in ta yadda ta auri namiji in dai wannan mutum ya amsa sunansa namiji kafin ɗan wani lokaci ya juya tunaninta ya zama irin nashi namiji haka yake Allah ya bashi qiwama jagoranci yanzu yanzu sai kaga ta fandare ta dauki ra'ayi irin nashi aka ko dauka ma ku gani ba kai magana aure ba yarka in ka bar ta samari na zuwa wajenta kabbari aka ja lokaci to wallahi in ba sa sai ta fandare ma kana ganin ubana sai ce wallahi in ba a bata wani ba sai dai rijiya ya jaye ta da magana ke babanki ne ke magana eh shi baba bai san soyayya bane ba magana soyayya bane ya ju yadda lamarin ta ra'ayin ta ya koma irin nashi naka yayin da ya ku kiyaye amana ce duk wanda ka san ba za ka bashi auren yakka ba kakka bari yana fira da yakka don wani abu ya faru kai ka jayo an an zirƙau maka kai ma mutanenka gargaɗi, ku kula da kyau, inna arsal na Nuhan ila ƙaumi, ko? Mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa, shi annabi Nuhu a zamaninsa mutanen da ke wani zamani an aiko shi ne zuwa gare su duka, ko kuma wasu mutane ne kaɗai aka aiko annabi Nuhu zuwa gare su. Lalace mu aiko shi zuwa ga mutanensa. an fahimci hausa to bayan mutanen da yake tare su akwai wasu ne maluma wasu ka ce a annabi nuhu an aiko shi ne zuwa ga mutanen da yake zamani gare su gabaki daya sai dai yana da bambancin aike na annabi nuhu da aike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi nuhu an aiko sa ne zuwa ga mutanensa baki daya amma annabtarsa ta tsaya ne bayan rayuwarsa da ya mutu shi kenan sai aka aiko da wasu annabawa suka ci gaba da kira zuwa ga addini amma shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama annabtarsa ba ta tsaya ga zamanin shi ba tun daga zamaninsa har tashin duniya an gane bambanci ko kina wani yana iya ce ai ko nuhu zuwa ga mutanen duniya ga baki daya a zamanin shi bakin kuma da ya wuce shi kenan shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam da yake shakun dumne da aka aiko shi zuwa ga mutanensa tun daga zamaninsa har zuwa tashi alkiyama jama'a gane bambanci ko Allah ya kare mu min Allah yake cewa min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ya zo masa mun yi bayani mun kace alim ala wajen fa'il bi ma'ana muf'il ai mu'lim azaba mai radadi ga sako da Allah ya aiko nuhu da shi jama'a na tare da ni ga wani bari in nuna muku shi kamar an bashi kashi ya zo gaba gari ne ya jankon kwana yake sun yi mu bar shi ya kwana ne ko mu tada shi eh to kowa da yi na kusa da shi da kaga na kusa da kai yana kwana da gami hannu ni na san matakin da zan dauka Allah ya wani jagora ai ya tashi ku ji annabi nuhu Allah cewa ka tashi kai wa'azi dan nan bai yi wata wata ba kawai sai ya fara wa'azi qala sai ce ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ni fa mai gargadi ne a gare ku mai bayyana muku magana ta Allah magana ta gaskiya kun ji aiki ikaza kawai ya fara shi aiki alkhairi ba ka sai rana kaza in fara yau ka san hadisi daya da ka zo an yi sallah unguwar ku ka fahimci kana ya dan ciya tashi ka ce to ɗan wa masu girma zan tunatar da ku faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce iyyakum wazan fa inna zanna akrabul hadith sadaqallahu alazim sai ka fassara wannan hadisi kai iya da ka ko ba haka bane baka cewa sai na tara na tara na tara manzon Allah da Allah ya ce ya ayyuhal muddathir qum miyai kawai tashi ya fara wa'azi mutum ya ce sai ya zama alfaga bai rushe wara waje a bayan wannan da ka sani abin da ka sani ka wara da shi kuri wa annabi nuhu ana ce ta yi kai mu mutanen ka wa'azi gashi sai Allah yake ba mu labari nuhu bai ma tsaya wani abu ba kawai cewa ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ni fa mai gargadi ne a gare ku mai bayyana muku maganar Allah me ake so da ku ani ibudullaha ku bauta wa Allah shi kadai kun ji ɗaya wattaquhu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron azabar Allah wa ati'un kuma ku yi min biyayya aikin da ake so su yi kenan ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya wannan ka'ida ba ta kare a can ba har yanzu manzonmu sallallahu alaihi wasallama in dai addinin ka kana son ya zama karbabbe bayan ka bauta wa Allah dole ka yi wa manzon Allah biyayya duk abinda manzo Allah ya ce ka ai kakka yi abinda manzo Allah ya ce kai kai daidai gurgudu to shine kana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bi manzo Allah wallahi ya tabi Allah ya kare mu idan kuwa kuka ji tsoron Allah kuka bauta wa Allah kuka min biyayya yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai yaye muku daga cikin zanubanku kun gane ko malamai suka ce me yasa Allah ya ce zai yaye wasu daga cikin zunubai saboda zunubi kala biyu ne akwai zunubi wanda ka kwashe shi ne tsakaninka da Allah akwai ko zunubi wanda ka kwashe shi ne tsakaninka da bayan Allah to haƙƙi dai wanda yake na Allah ne matukar ka bautawa Allah ka ji tsoron Allah kai ma manzon Allah biyayya laifinka tsakaninka da Allah Allah ya ce a gaya ma ya gafarta mu saura haƙƙi tsakaninka da bayan Allah shi ko Allah bai yafi haƙƙin wani sai dai ka neme su gafara su yahe ma da sharuɗa na gafara ko ba haka bane kenan Allah zai yafe muku haƙƙi na wajen shi shi yasa idan mutum ya kiyaye haƙƙi na bayan Allah babu zalunci tsakanin shi da bayan Allah to lahin shi da Allah ayyukan ƙware suna kanka da musu shi sannan Allah yake cewa yu'akhirukum aganakum kuma zai jinkirta muku ila ajalin musamman zuwa ajali abin ambato zuwa lokaci abin ambato kun riba biyu shi jin tsoron Allah da bautar Allah da yi ma annabi biyayya yana sa a samu gafarar zunubi tsakaninka da ubangiji kun ji dai ko sannan yana sa a samu jinkiri zuwa lokaci abin ambato jama'a ina son yi muna tambaya mutum dan adam kowa yana da ajalinsa da zai yi a duniya ko bai da an bani amsa ko tambaya ta biyu kowane ɗan adam ajali nawa gare shi kuna tare ni ko kowane ɗan adam ajali nawa gare shi na'am to sai wa kuma guda biyu da wanne da wanne na na kun gane tambayi amsa da yake ba su kowane ɗan adam yana da ajali guda biyu akwai ajali da yake maktubin fi lauhil mahfuz Allah ya rubuta shi tun can sannan akwai al'ajalul mashruq ajali wanda yake tare da sharadi manzo Allah ya bayyana ai manzo Allah ce duk wanda yake son a ƙara mai kwanaki ko a ƙara mai arziki abinda zai yi guda ne ya sadar da zumunci to fassarar hadisin shine mala'ika an yazo zai rubuta ajalinka sai shi rubuta ustaz zai yi shekara 85 a duniya in kuma ya sadar da zumunci zai shekara 110 sai shi bar shi a haka in Allah ya waffaka akwai sadar da zumunci sai a ƙara 15 din su zama 110 in kuma akwai akasin haka da an kai wannan ƙarin ba ka samu shi wani Allah ya ƙaddara talaka ne a talauci zai ƙare ɗan abin da aka rubuta mai kaɗan ne amma yana sadar da zumunci to sai a ce yanzu sanadiyyar zumuncin da yake sadarwa a ƙara masa arziki inda yana sadar da zumunci jama'a zumunci wasa ne kaga wancan hadisi yana fasara wannan ila ajalin musamman za a jinkirta muku zuwa wani lokaci abin ambato kwanakin nan da ake so sai a ƙara muku daga in shekara hamsin ne aka ƙara ma in baka sadar da zumunci an ka rubuta ma sannan an rubuta shekara saba'in za ka yi in kana sadar da zumunci don baka sadar da zumunci da ka shekara hamsin sai ga mutum ya fara hamma an wara kan shi reference sati ɗaya bisa a ciyarar su an fahimci hausa in ko kana sadar da zumunci sai a ƙara ma sai a buɗe sabon waiwai sai a ce wa zai wani mu'azama fayi kuma ga su ne yau shekara kaza ya murmushe zumunci kenan Allah ya wani jagora daga mu daina wasa da zumunci mu sadar da zumunci birni da ƙauye ƴan uwanka ka je ka sadar da zumunci saboda Allah ya ce a sadar da zumunci an fahimci Hausa in kaga talauci ya ma yawa kai sadar da zumunci dan Allah na'am hmm yayi ka kira wani akwai kokarin kira gare shi kai kuma kana yi ne dan Allah ya ce a sadar da zumunci kun san zumunci ya zama zabe balle in Allah ya zarabe ka da talauci da ka kira yau ka kira ga sai ka ga shi wancan yana ganin ka matsa mishi a'a zumunci na ba wasa bane Allah ya samu zada da zumunci sannan dai Allah zai jinkirta muku ila ajalin musamma kenan in mun dauka jinkirin da za a samu shine ka samu a ƙara maka an fahimci Hausa ko kuma Allah zai bari ku yi rayuwa in kwanan ku ya kare shikenan to tambaya anan su mutanen Nuhu da annabi Nuhu ya ce da su, Allah zai jinkirta muku ila ajalin musamman, sun samu ƙarin ajali ko ba su samu ba. to inda muna bayani ne akan suratul nuh da annabi ne yace ana ibudullah sun bauta wa Allah eh mafi yawancin su sun bauta wa Allah wa adiuni ku yi biya su yi masa biyayya da yake cewa wattaquhu ku ji tsoron Allah sun ji sun samu ƙarin wannan bonus ko ba samu ba wasu samu ba yasa wannan ajali na kusa da aka ɗiba yana yi sai aka aiko da ruwa rufa ne ya halakar da su da haka mu muna da wannan rabo mu sadar da zumuncin mu mu bi annabin mu za mu samu albarka a rayuwar mu ai ku duba dattawan mu sai ga mutun ya shekara 100 shekara 120 in kun ka ado a hanya in ba sa bai an ka tai gona sai ya baro ka lahiya kalau in ya ji ciki ne na ciwo da ya kada dogon yaro ya sha shi kenan bai kara shi laya kai kuma an yi ta bizit a zai tunisia a je maroc a je esfayin duka allah ya kare mu na muke ne inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lalle ajalin allah lokaci limit inda allah ya diba man mutum na rayuwar da zai yi in lokacin ya zo ba a jinkirtawa law kuntum ta'lamun inda kun kasance kun san haka qala annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji na rabbi ay ya rabbi ya ubangiji na inni da'awtu qaumi laylan wa nahara lalle ni fa na kiraye mutane zuwa ga bauta maka zuwa ga kadaita ka da ibada dare da rana kun ji aikin da nuhu yayi ba dare ba rana wa'azi yake wannan shine sifan mutanen kirki kullun suna da awa zuwa ga tauhidillah amma wani sai ga wa'azi sai ce sai su malam wani a'a wa'azi aikin kowa ne aikin kowa ne kowa shi kira zuwa ga hanya ta daidai man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi haka ne amma falam yazidhum du'a'i illa firara amma kiran da nake musu bai kara musu komai ba sai dai gujewa gaskiya yake gaya wa Allah wa inni kuma lalle ni kullama da autuhum duk lokacin da nake raye su zuwa ga bautanka litaghfira lahum dan ka gafarta musu kamar yaya gafara ta yaya ake samun gafarar Allah yin aiki nagari da Allah yake so shi yake zama sanadiya na samun gafarar ubangiji to duk lokacin da nake raye su dan su yi aikin da zai sa su samu gafarar ka ja'alu asabi'ahum fi adanihim sai su sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu jama'a yana iya yiwa yatsunsu cikin kunnuwa ko bai iya yiwa yatsunka wala mu gani suna jiga? kinan atrafin asabi gefen yatsu ba duka ba sai an ka amfani da hannaye inda dai sun zama wasila ta toshe wa kunnuwa ja'alu asabi'ahum fi adanihim sai su sanya gefen yatsunsu su taushe kunnuwansu don kasu ji wa'azi wastaghshaw thiyabahum sai su rufe jikinsu su rufe huskokinsu da tufafinsu don ka ingansu kuma don kasu gani yanzu in sun kayan da nuhu ga wazi sun taushe kunne amma in ya gansu sun ka ganshi wani zai iya ganin sun saba da shi sai shi haka ai Allah ya da wani kenan bai ma ga kowaye ba da su an ga gashi canta ya sai kuwa shi naɗe yanzu idan ana sa aika masu zoji su kamo ka in dai kaga an zo kowa sabon kafin lallato muku ta ka sa aiwa ba ka gane kowa kowa mi suke samu wannan abin da suke sa ido kaɗai za a gani kaga baka ma sa wanda ya toka mu ka ba ta kaga wanda ya kan maka ba da haƙuri da su ma saboda rashin mutunci irin nasu sai su rufe huskokinsu bai maganin su bare shi yanzu wane da kanka an yi takadaro ba duk wani takadarci da za ka yi wala an yi wanda sun ka yi ka takadarci wasarru kuma suka dage akan ɓarnas suka dage akan shirka wastakbaru suka yi girman kai istikbaran mana girman kai wanda yake a matsayin girman kai ma'ana na an yi zo da shi ne akan taukidul mutlaq an yi an karfafa shi kenan an yi taukidin shi suka yi girman kai wani irin girman kai wanda Allah ɗaya ya san yadda zai suranta shi suka kirin gaskiya annabi nuhu ya ce summa inni da'awtuhum jiharan ya ce ya Allah ni fa na kiraye mutane zuwa ga gaskiya jiharan ai alaniya a bayyane na yi wa'azi a hili kowa ya jiya kuma inni a'lantu lahum kuma ni fa na daga sauti a'lantu lahum ai rafatu saw na daga sauti wajen wa'azi yayin da nake kiran su wa asarartu lahum israra kuma na yi musu wa'azi a asirce wani irin asirce mana na asirta musu wa'azi zan zo har gida da dare wane ya yi kwana in buga masa wane eh ni ne wane hito ka ji tsoron Allah ka san gaskiya na zo da ita ba wanda yake gani na nan sai ni sai Allah sai kai ka ji tsoron Allah karba gaskiya sai ce to ya ji shikenan kuma ya ya ga karba duk irin wannan usulubi annabi nuhu ya yi shi na wa'azi wannan ana so a gwada mana akwai nau'i nau'i na usulubi na wa'azi akwai wa'inda ba a yi musu wa'azi a bayyane ba su so akwai wa'in da su ko sun wa'azin daga kama su na hilina akwai kuma wa'inda suke son wa'azi a yi musu shi a asirce kinan kai mai da'awa yana da kyau karin kula da irin mutanen da kake mu'amala da su wala akwai wani duk yadda kake ganin shi yana takabburi idan ka zo ka sallama masa a gidansa ka gaida shi ranka ya dade na zo gaida kai kuna lahiya lahiya karo ina son in yi ma wa'azi in kaya min izini sai ga a matsayina har ya kai haka to ai min wa'azi dan kai dade a ji tsoron Allah a kula da kaza da kaza da kaza wallahi yana dauka wani kuma in ka zo gidan shi kai mai wa'azi ya ce eh walakanci ya kai walakanci har gida ma za ka yi wani saboda kare na ne akwai ire-iren wa'annan to shi mai dawa dole sai ya rinka kula da usulubi wajen dawa mu akwai da yawa wa'anda muna yi musu wannan kuma wallahi suna jin daɗi kaga babban mutum ka zo ka same shi ka gaida shi ranka dade kuna lahiya lahiya kaza ustazu ya kai a na zo in yi ma wa'azi ne amma in karan su a faddal faddal zauna sai a kawo wuri a baka ku zauna kai mai wa'azi shi ma godiya ji daɗi ya ce da Allah lokaci lokaci a rinka zako ana mana wa'azi wani kuma in ka zo kace nan kai daɗe na zo in yi ma wa'azi ne a to kai min wa'azi an ce ma ba sauraron wa'azi na a da kai daɗe ai hakuri mun san kuna sauraron wa'azi to ban su a to babu matsala sai dai na dawo sai ka tauka warmurmure shi kuma ba ka zakwa ka hawan mimbari kai ta zage shi a'a sai dai ka je gida kai ta addu'a Allah wannan nan ka shirye shi ka karkato da shi abin nan da yake ya bari mu daina aibanta mutane kullum muna ganin mu kaɗai ne a tsarkakakku kowa lalatacce ne bai da kyau adam yana da alfarma a wurin Allah sai da kake ganin yana da laifi iri kaza da zai iya ya yi wani alheri wanda ya goga wannan laifi na shi matukar dai ba shirka ta yake ba kaga yadda annabi nu yake thumma inni a'lantu lahum annabi nu yace ni fa na dauka sauti na bayyana musu wa'azi wa asarartu lahum israran kuma nayi musu wa'azi da sauti kasa kasa na sirranta musu wa'azi kamar da haka ne abin ya gagara Allah ce fa qul tastaghfiru rabbakum kace da su ku roki gafara ubangijinku innahu kana ghaffara domin shi ubangiji ya kasance mai yawan gafar zunubi ne idan kun roƙi gafarar Ubangiji, yursilis sama alaikum midarara, Allah zai zubo muku ruwa mai zuba daga sama. Kun gane ku, yursilis sama ai almatar zai zubo muku da ruwan sama midararan wanda zai zubo daga sama ya amfana ya same ku. Wa yumdidukum bi amwalin kuma Allah zai ƙara muku zai ba ku dukiya wa banina da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin yasinya muku gonaki wayanda suke dauke da nau'ukan abinci wa yaj'al lakum anharan kuma Allah ya arzuta ku ya sanya muku ƙoramu wa'inda ruwa suke gudana a ƙarƙashinsu. Kalli wannan ayar biyu, aya ta farko tana umarni akan a roƙi gafarar Ubangiji. Haka ne ko? In an roƙi ko Allah gafara, ana samun abubuwa kamar haka. Ana samun na farko, Allah subhanahu wata'ala ya sauko da ruwan sama. Ɗaigo? Abu na biyu, ana samun dukiya mai yawa, ana samun ‘ya'ya masu yawa, ana samun abincin gona gonaki su ba da abinci mai yawa sannan kuma ana samun koramu su rinka gudana ruwa suna tafiya ko'ina. tambaya ta anan shi ne ya ake roƙon Allah gafara andre zai min bayani ya daga mai hannu kawai ya ake roƙon Allah gafara da an ka ce faƙultus tagfiru rabbakum ko ko roƙi ubangijinku gafara kamar yaya yaya ne mutum zai ya ce yana roƙon allansa gafara daga hannu dai za a yi to babu lahi Allah saka muna da alkhairi malamai suka ce manzo Allah ya bayyana muna yadda roƙon gafara yake wasu abin da suke ɗauka roƙon gafara kaga mutum ya ɗauki wacce zina astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya ce istighfari na ga ko ba ga wani ba ai wannan bai isa mazala ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi dhunub wa yarfa'u bihi darajat bana nuna muku abinda za yi sa ku samu gafara ubangiji ba kuma daraja ku ta daukaka suka ce an nuna musu manzo Allah ya ce isbagul wudu fil makari ku kyautata alwala a lokacin sanyi sannan wa kasaratul khuda ila masjidi da yawan tahiyya zuwa masallaci intizari salat ila salat jiran sallah zuwa lokacin sallah wannan an ba mu formula ne cewa gafarar Allah ana samun ta ne wajen aikata ayyukan da ke zama sanadiyar Allah ya gafarta maka in kana son gafarar Allah sai ka dubi me kake wanda Allah bai so in ka tuno shi sai ka ce Allah kaza da nake yi bai da kyau daga yau na bari ka samu gafarar Allah wani aiki ne nake so in yi mai yawa don in samu gafarar ubangiji na ina da karancin nafila baje bari in je in ƙara nafilfili bari in je in yawaita yin sadaka bari in je in yawaita ayyuka na alkhairi su suke sa a samu gafarar Allah amma wani za ka ga yana laihi ba amma wai kuma sai ya dawo yana istighfari wai sai shi zaune da asubahi shina lazim yana astaghfirullah astaghfirullah kuma lahin bai bari ba ba a samu gafarar Allah dole sai an an yi aiki aiki kidan fa qultu astaghfiru rabbakum ku tashi ku yi aiki da zai zama sanadiyar ku samu gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara shi ubangijinku mai yawan gafara ne Allah in kana aikin da ya dace yana son wani aiki zai zama sanadiyya ka samu gafarar Ubangiji. Ka jira sallah an yi sallah ka tsaya kai jira har wata ta zo aiki ne da ke sa a samu gafarar Allah. Kai alwala a yadda ya dace aiki ne da yake sa a samu gafarar Allah. Ka taho masallaci don ka yi sallah aiki ne da ke sa a samu gafarar Allah. Sai ka kiyasta da sauran ayyuka na alkhairi. Duk wani aiki na alkhairi Allah yana sa ya zama sanadiyya ka samu gafarar Allah. ko kai kuma ba ka yi sai da kai ta istighfar kenan me ke raba mutum da talauci ayyuka na kwarai ku kiyaye akwai dukiya mai yawa akwai akwai abin nan akwai dukiya akwai wadata wani zaka ga ba kuɗi gare shi da yawa ba amma yana cikin wadata yana cikin kwanciyar hankali kun gane misali sai ka ga ana zaune kwana ya ɗauke shi ma bai san kwana ya ɗauke shi ba. Kun san me yake kwana ni'ima ne, wani wallahi sai ya sha magani ya yi kwana, wani kuma in ji mara kwana sai an tashe shi. Ba ni'ima ba ce? Ni'ima ce. Kenan daga cikin abubuwan da mutum ya kamata yi, ya rinka yin ayyuka nagari wanda zai sa ya samu wadata, Allah ya sa ma wadata. ka samu kwanciyar hankali ba ko sisi a ajiyu amma lahiyar ka kano ba ka zo na tunani ya ka gida yanka zo ka ce na ce wani sai ka lalawa ka ce wallahi babu ko sisi ka shige zane kuma ga kwancin ka wallahi tallahi wani in ya kwanta bai da ko sisi ran nan bai kwana zuciya shi kamar ta haushi hankalin shi ya gama tashi ya musiba ce wannan baka da kuɗi baka ya kwana ai ka haɗu da musiba kamata ya ka sa ma kanka seti radda akwai a more radda babu a haƙura shine rayuwa kasancewa yau ana iya samu ko gobe ana iya a rasa kuma mu tarbiyyantar da iyalan mu akan wannan rayuwa cewa muna iya a waye gari akwai muna iya waye gari babu da akwai da babu duka daga Allah ne babu wani matsala shi Allah ka babu wadatan zuci amma dai na adam yana son dukiya ko baya so almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ko ba haka bane dukiya da yaya kawan duniya ne in kana son ai da kai duniya ka roki Allah ya baka dukiya ya baka yaya in ka kudi ga yaya sai kai mutum laifi shi in zai buge ka yana tsoron me zai tare ma ko dai diya su zo su tare ma ko kuma ka kira ka ce a zo a tsayi ma da wani akwai ko ba haka bane Allah ya raba mu da talauci Allah ka ba mu dukiya mai yawa mai albarka wanda yake so ya kaɗan shi bari in mun gama addu'a mu mai tashi addu'a to ba ga wani jama'a wallahi tallahi talauci ba rayuwa bace zaka yi mai dadi annabi yana neman Allah kar shi daga talauci shi yasa ga wani addu'a da zan ba ku rike ta ko sai an bada na goro eh na goro na zaɓa ne ko ci hanci na zaɓa ne ba ci hanci ba ne na goro na zaɓa ne ka yawaita faɗin Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wasi'an mubarakan halalan tayyiban min ghairi kaddin wa a'udhu bika min al-faqri wad-dayn kaga wannan addu'a in dai kana yin ta duk duniya su ganka cikin wahala ƙarya suke wada ba su isa ba an wuce kuma ku ji daɗinta Allahumma inni as'aluka rizqan Allah yana roƙonka wani arziki wasi'an me yawa me yalwa kun gane ko wasi'an tayyiban me daɗi halalan arziki na halas min gairi kaddin ba tare da wahala ba wani zaka ga yana zaune yana shan sanyi kuɗi na shigo su wani kuma sai ya faskare samu kuɗi ko ba haka bane to kai ba irin wancan ba irin kana zama kana shin sanyi kuɗi ya zo ma wa a'udhu bika min al-faqri wad-dayn Allah ina roƙonka ka kare ni daga talauci kuma ka raba ni da bashi wannan addu'a in ka dage kana yin ta kullun kai ta maimaita ta ba so so, so ba adadi zaka ga ka samu dukiya cikin sauki ba ta da wahala ba kai rayuwa ba talauci ba ba bashi cikin kwanciyar hankali Allah ya wani jagora ina muke ne ban ji ba na eh na'am eh a yaro a koya mai shi san babu ai ko yaro ya san babu ba dai kukan na zai yi ba to a bar shi shi kukan shi kun san shi kuka a gurin yaro magani ne kai a gurin ka kuka damuwa ne shi ko yaro a gurin shi kuka magani ne ya kamata wayan da mu san wannan akwai yaran da a shekarunsu bai har bai kamata in suna kuka ka hana su ba kamata in ya zo yana kuka ka kamo shi ka aje shi ke ka ce yi kukan in ya taba ya taba ya taba ya ce to ishuru ya isa dole wannan psychologically dole sai mun kula da wannan yana da kyau mutum ya karanci psychology abin da ya shafi yanayi na mutane na yan adam yara mataki mataki ne akwai lokacin da ma in yaron ka bai kuka ya kamata ka damu an fahimci hausa ta Allah ya wani jagora ni kukan yaro bai damuna ya fara kuka zo kayi kuka ina duba lokacin da ka ɗiba yanzu ce to yanzu kukan ya isa ya ishe ka iya to a wuce wajen amma kai ma yaro gura na kuma ka ce wai ka shi kuka ba ka kyauta mishi ba to haka ma in ya ce ba ba kaza na ka so kai yau babu ya hankuri sai ce bai hankuri sai ka ce to aza kuka mana ya yi kuka ya to ya hakuri ya isa dai gobe in ya zo kace mai babu in ba sa'a ba da ya shi kuka ya saba radda akwai a bashi radda babu kuma shi kuka ai shi ma ya kai radda zai nema ya san babu ina ne muke kun dai gane ko Allah ce ma lakum la tarjuna lillahi wa qara me ke da muku ku mutane ba kwa ganin girman Allah ma lakum la tarjuna lillahi wa qara mutane me ke da mu ina duka annabi ne yake wannan magana ce ya kuma ya ku mutane na me yasa la takhafuna azmata Allah me yasa ba kwa ganin girman Allah ba kwa girman Allah ma'ana ka je ka bauta wa wani Allah ga Allah da yi ka ai ba ka girman Allah ba kenan shi fa Allah nan ka san matsayin shi ga yadda yake wa qad khalaqakum atwaran shine wanda ya halice ku mataki bayan mataki yanayi bayan yanayi ma'ana Allah ne ya fara halittan ka daga digon maniyi ya koma jini ya koma tsoka ka zama jinjiri ka zama yaro ka zama saurayi haka ya aure haka tsowa shin wanda ya yi ma wannan kuma haka bauta ma waninsa ai bai yi ba wanda rishin girmamawa ne alam tarau shin ku mutane ba ku ganin kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati yadda Allah ya halitta samai guda bakwai dibakan jere da juna mana saman juna ba a dan fara ba kowace tsakanin da wata akwai sarari nan ana son kai dubi ne ila ayatin lahi al-kauniyya ay al-manzura kanin kalli ayoyin Allah da ake gani sama yadda Allah ya yi ta kaga dai wagga da ka gani ko to guda bakwai ne wanda ya wanda ya wuce wasa ka bauta waninsa sannan waje alashamsa fihin na kuma Allah ya sanya rana a cikin samman nuran ta kasance haske tana ba da haske e waje alakamar fihin na nuran Allah ya sanya warin wata ya zamanto haske a cikin samman waje alashamsa sirajan sannan ya sanya rana ta zama mai haskawa ta zama menene ta zama mai ba da haske kaga sai Allah ya ce waje alal kamar fihi na nuran an-nur haske ne wanda a cikin sa babu zahi yanzu kun ga haske na muna gani amma babu zahi tare da shi amma shi kuma hasken rana haske ne wanda yake dauke da zahi yasa Allah ya bambanta yace waje alal kamar fihi na nuran Allah ya sanya wata ya zamo mai ba da haske a cikin samai waje ala shamsu sirajan kuma ya sanya rana ta zamo mai ba da haske ta zamo fitila kenan wadda haskenta akwai zahi a cikinsa ai shi ma wannan aya ne a ilimin da Allah ya ba dan adam na'urori da suke ba da haske a tare da haskensu akwai zahi ko babu sahi hmm? akwai zahi yanzu wanga hasken ga yanzu muna jin zahi nashi to hasken rana fa akwai zahi ko kaga wannan yana nuna kudura ta Allah kudura ta Allah yanzu wanga sai dai a sa wata na'ura daban ta bada ta bada wani zahi shi kuma wanga ya bada haske ma shi Allah a cikin hasken ne kuma kana jin zahi wannan yana nuna ma iyawa ta Allah Allah yake cewa wallahu anbatakum min al-ard kuma Allah shine wanda ya tsiro da ku daga ƙasa mana yayi baban ku annabi Adam daga ƙasa nabatan tsirowa wallahu anbatakum Allah shine wanda ai khalaqakum min al-ard shi ya halice ku daga ƙasa bi halki abikum adam ta yadda shi ne ya fara yin babanku annabi adam daga ƙasa nabatan ma'ana fitowa ma'ana kuma ya fito muku da abincinku a cikin ƙasa shi ɗan adam da ƙasa aka yi shi kuma abincin shi da ƙasa aka yi shi ka je ka kula da kyau gangan jiki ta ɗan adam duka da me take rayuwa ƙasa ne gangan jiki ta ɗan adam ƙasa ne kaga shinkaha me ke ba da shinkaha ƙasa lemu da za ka sha me ke ba da shi ƙasa sinadarin ƙasa ne Allah ya sarrafa ya fito ma da abincin ka don karayu kai ƙasa ne ba ka iya rayuwa sai da ƙasa ba ka iya rayuwa sai da ƙasa an fahimci hausa bari ka ɗauki misali wannan tafi da muke saman shi minana eh tafi gashi da muke saman shi minana ƙasa ce ko ba haka bane ko dai ya zama da roba an kai shi ba akwai ce na roba ba roba idan yake shifka ta ko kuma ya zama to icce ne an kai shi icce da mi an kasa shi ko ya zama kada ce kada ina an ka samu ta duka tuwahi da muka shayar da su mina na ko ba haka bane dan adam ba ko ni kake ba kai kasa ne ka kasa zaka koma kasacce dai za a sarrafa kanan kana abin nan na ne muke sun mai mai dukun fi ya kaji ko Allah ya ce sannan zai mai da ku cikin ƙasa bayan kun yi rayuwa za ku mutu koma cikin ƙasa wa yi khurijukum ikhrajan zai fito da ku fitarwa fitowa ran tashi alkiyama za a fito da ku da muku hisabi wallahu ja'ala lakum al-ardha bisatan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfida litaskunu minha dan ku natsu a cikin ƙasa ku zauna ku bi litasluku minha ko dan ku rinka yin shiga cikin ƙasa ay tasluku minha dan ku bi hanyoyi shine subulan hanyoyi fijajan manya manya mana dan ku samu hanyoyi manya manya kuna yawo a bayan ƙasa wallahu ja'ala lakum al-ardha bisatan Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama shimfida litasluku minha dan ku yawo a bayan ƙasa subulan akan hanyoyi fijajen manya-manya kuna yawo a bayan ƙasa abin tambaya hanyoyi wani na yi su hanya daga yawai zuwa doso suna na zan yi ta eh daga nan zuwa durku zuwa arlit daga nan zuwa benin daga benin ya ɗauka zuwa abidjan wannan hanya wani na yi ta mi kana ganin su tura suna sun kai ta duk wata hanya da ka gani Allah ya tsaga ta nan lokaci kaza zai zama hanya zuwa waje kaza nan waje kaza zai zama hanya waje kaza Allah ya riga ya tsara mana komai don mu samu sauƙin rayuwa Allah ya yi mana komai jama'a Allah yana son mu wallahi Allah yana son mu Allah ka so haɗuwa da mu kamar da muke son mu haɗu da kai qala nuhu Nuhu ya ce, Rabbi ya Ubangiji na, innan ma sauni, su dai mutane na sun saba mani, wata ba'u mallam ya zidu maluhu, kuma sun bi wanda dukiyansa babu abin da zai kara masa wa waladuhu da yayayensa illa khasara sai dai hasara. Mana talakawa sun bi masu kuɗi, yara sun bi manya sun ki biyayya gare ni sun bi wasu waɗanda bai kamata bi ba. Wa makaru makaran kubbara kuma sun kulla makirci makirci mai girma nan ana nuhin manya ai al'akabir manya daga cikin mutanen nuhu sun yi kulle-kulle na makirci ka abish ka san yanzu in ka zo kana da awa waɗanda za su yi faɗa da kai masu kuɗi masu mulki sai dai wanda Allah ya tsara wanda Allah ya so su kadai za ga ba su faɗa da gaskiya wa qalu suka ce su manyan kenan suka ce da na kasa da su la tadarunna alihatakum kada ku daina bautar goma kanku ku ci gaba da wata gumakanku wala tadharunna waddan kada ku daina bauta wad wala suwa'an haka ma suwa kada ku daina bautarsa wala yagutha haka ma yagutha kada ku daina bautarsa wa ya'uqa da ya'uqa wa nasaran da nasara don ga ɗayan mutum guda ne iyan muddu ne da suka zama mutanen kirki daga baya shaidan ya mai da su sura ta ta ta mutane daga baya ne jahilci ya jahilci su koma bautarsu domin ya suka ce kakole na bauta musu mutum za ka ake ga zo kana waye sai wance kai da Allah ta yi mu ko da an ka aihe kama muna kaza da haka kai tabbatun shi kare babu hujja ba amma ga za ba wa qad adallu kaseeran haqiqa aka ne ko sun batar da mutane da yawa sun bace sun batar wala tajid az-zalimin illa dalala Allah subhanahu wataala yace kada ka kara ma azzalumai komai sai dai menene sai dai bata bace wanda suka yi Allah ya mana jagora mimma khati'atihim sakamakon kuskuren da suka yi shine kafircin da suka yi ko gure ko sai aka nitsar da su fa udkhilu naran kuma aka shigar da su wuta lam yajidu lahum min dunillahi ansara ba samu wani kuma bayan Allah wanda zai cece su mutanen nuhu kaji abin da aka yi musu lokacin da suka kai gaya annabi nuhu ya yi wa'azi cikin su shekara nawa yayi shekara ɗari tara da nawa da hamsin tarihi duk da yake an samu saɓani amma magana mafi rinjayi wadda aka rinjayar annabi nuhu ya shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu yana da shekara arba'in aka aiko shi a matsayin annabi ya yi wa'azi shekara ɗari tara da hamsin ya hada da shekara arba'in sun zama shekara nawa dubu ɗaya ba goma ko bayan an nutsar da su ya yi shekara ɗari hudu da goma sun zama dubu nawa dubu ɗaya da shekara ɗari hudu manda nawa kenan eh akwai wanda suna ganin ya kai shekara dubu ɗaya da shekara ɗari bakwai wanda akwai sabani a gurin malaman tarihi amma dai mafi yawancin malama suna rinja yadda ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu annabi nuhu ya jima raye kuma duk akan da'awa da haka Allah ka albarkaci rayuwar mu rayu akan addini kuma mutu akan addini da lokacin da Allah ya baiwa annabi nuhu labari cewa fa mutanenka yanzu waɗanda kaga ka samu su kaɗai za su yi imani ba wanda zai ƙara imani shi ne annabi Nuhu ya wannan addu'a shekara 950 da yana wazi bai gaji ba fa inda aikin Allah yake yi amma da Allah ya ilmantar da shi cewa fa ba wanda zai sake imani sai dai waɗannan to sai ya roki Allah inda dai waɗanda suka yi imani su kaɗai za su yi imani saura Allah a tsaye da rayuwarsu saboda ko sun rayu bancin banna babu abin da za su fara annabi nuhu ya tausaya musu ko kuma ya musu rashin tausayi kula da kyau ba rayuwa akan zalunci wani ne don ƙara zunubi ne rayuwa mai daɗi shine rayuwa akan da'a ga Allah kina idan kana rayuwa akan zunubi da rayuwanka gwaran mutuwanka to shi ne Allah yake ba mu labari wa ƙala Nuhun rabbi sai Nuhu ya ce ya Ubangiji na latarar alal ardu min alkafiri na da yara ya Allah kada ka bar wani mazauni gida daga cikin kafirai innaka in tadarhum domin in kama bar su suka rayu yudillu ibadak za su batar da bayan ka ne wala yalidu illa fajiran kuma babu wanda za su haifa sai mai yawan farici mai yawan fajirci mai yawan laifi ga Allah kafaran kuma yawan yin kafirci haka Allah ya halakar da su Allah ya karbi addu'a Nuhu Allah ya halakar da su daga cikin wayanda annabi Nuhu daga cikin wayanda suka halaka daga cikin wayanda suka kafirce mai akwai dan sa kun gane ko ya bunayyar kab ma'ana ko bai bi ba shi wannan dan ai hadda babarsa kun tuna ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ومنني وامرأة لوط to wannan imra'ata nuh uwar wannan yaron ne wanda nuhu yace zo ka hau jirgi ta da mu yace bai hawa haka maluman tare suka faɗa ta mata halaka sauran kuma matan shi da yayin su kuma Allah ya tsira ta su shine nuhu ya rufe da addu'a rabbi gfirli ya ubangiji na ka gafarta mani waliwalidayya kuma gafarta mahaifana guda biyu waliman da khala baiti mu'minan da kuma wanda ya shiga gidana yana mai imani walil mu'minina wal mu'minati ala ka gafartawa mu'mine maza da mu'mine mata wala tazidiz zalimin illa tabara ya Allah kada ka kara ma azzalumai komai sai dai halaka da kuma tabiwa Allah mu dokin sarki ka yafe mana karbi daidan mu inda muka kuskure Allah ka kama mu da kuskuren mu ina ganin nan zamu takaita subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk